نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmai yau ma gashi cikin yadda Allah madaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwar wannan yammaci na litinin wanda ya zo daidai da bakwai ga watan Ramadan na hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ta 1442 ga shi Allah maɗaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi daidai wannan lokaci da muka saba zama don mu risina mu ji fassarar ayoyin alkur'ani mai tsarki karkashin asalin tafsiri mai suna raddul azhani ila ma'anin ƙur'an wallafar shehin malami abubakar mahmud gumi allah maɗaukaki ya gafarta masa tare da ƙarin bayani da haskawa a littafin da ɗaya daga cikin ɗaliban malam malam aliyu albami ya ɗamfara da wannan littafi ya ce masa idahul ma'ani wato za a haska wa'annan ma'anoni da malan ya fitar shi ma allah maɗaukaki ya saka mar da mafi kyawun sakamako mu da muke karantawa da masu sauraro muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya alkur'ani ya zama mai ceto a gare mu to in ba manta ba muna karatu ne cikin suratul fadiri jiya mun ajiye karatu daidai kan aya ta 32 don haka yau matashiyar mu ita ce aya ta 33 a wannan sura mai albarka الله ملوككي يا البركتيم بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هنا بسم الله الرحمن الرحيم جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا بايان هكا ولباسهم فيها حرير وقالوا وقالوا الحمد لله الذي أذهب
والذين فا والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا مم.
لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك كذلك نجزي كل كفور to ya suke yi وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل مم.
أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير
Allahu akbar to kun ga wayannan ayoyi masu tsarki Allah madaukaki yana gaya mana sakamakon wayanda Allah ya ba su littafin alkur'ani suka karanta shi suka yi aiki da shi sakamakon su shine gidan aljanna ranar alkiyama Allah ka sanya mu ciki dan haka sai ya ce jannatu adani aljanna ce ta zama ai ikamatin shine adani din yadkhulunaha za su shige ta bil bina'i lil fa'il wa qur'a lil maf'ul za su shiga aljanna in sun shiga kuma akwai ado a cikin aljanna kowa yana kulliya kowa yana gaye kowa yana fita asin da asin yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a ana musu kawa ana musu ado a cikin aljanna min asawira min zahabi za a sanya musu wato munduwa ta dinare da kuma lu'ulu murassa'an fi zahabi wato lu'ulu shine diamond za a hada shi da dinare shine za a yi musu kayan ado da shi ka san ko wannan da tsada ko dai yanzu ɗan dinare ƙanƙani sai ka ji kudinsa ya gallabi mutane masu yawa da haka a cikin aljanna ‘yan aljanna ana musu ado ne da munduwa ta ainihin dinare da lu'ulu mala ya ce murassa'an fi zahabi shi lu'ulu'un an haɗa shi an ɗamfara shi a jikin wannan dinare wa libasuhum fiha harirun tifafin 'yan aljanna a cikin aljanna shine alharir menene alharir shine siliki silikin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana musulmai maza sanya shi a nan duniya yace na kafirai ne a duniya na ko mumine ne a lahira kunga wannan ayar ta tabbatar da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wa libasuhum fiha harir tifafin yan aljanna a cikin aljanna bayan an musu ado da ainihin munduwa ta dinare wadda aka damfara lu'ulu a jikinsa ka kuma tufafi na alhariri wato shine siliki suna shiga cikin wannan ni'imar sai su gode wa wadda ya ni'imar a gare su wa qalu alhamdulillahi alladhi azhaba 'anna al-hazana sai su ce godiya ta tabbata ga Allah allazi azhaba anna alhazana wanda ya tafiyar mana da kowane irin bace ne wanda duk ya shiga aljanna kafarsa ta taka cikin aljanna to ya daina samun bakin ciki in kana duniya ko ko kai shugaban kasa ne kullun sai ka ji bakin ciki duniya ke shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allahumma la aisha illa aishul akhirah ya Allah babu rayuwa ta jin dadi sai rayuwa a lahira Allah ka kyautata ƙarshen mu don haka suna shiga sai su godiya ga Allah wanda ya tafiyar musu da bakin ciki inna rabbana laghafurun lalle ubangijinmu mai gafara ne lidhunubi ga zunuban bayinsa Allah ka gafarta mana shakurun lidda'ati in kuma kamar ɗa'a Allah yana karɓa ya ba da lada allazi ahallana daral muqamati ubangijinmu nan shine wanda ya saukar da mu a gida na zama ai al'iqama shine muqama min fablihi ba wai don yawan aikinmu ba a'a saboda falala ta ubangiji la yamassuna fiha nasabun duk wanda ya shiga aljanna ba zai ƙara shan wahala ba in a duniya ne kullum akwai wahala akwai gajiya in kai mai mulki ne ma akwai wata allura da ake wa masu mulki saboda ganawa da mutane wani sai kwan yana kallon al'umma dolensa to kaga ai jiki da jini yana son hutu ko ba haka ba to in ka shiga aljanna babu ainihin gajiya a jikin ɗan adam wala ya masu na fi halubube kuma babu ainihin wata curuta da za ta taɓa mutum iya'un minar ta'abi la'adami taklifi fiha saboda aljanna ba wani aiki da za a ɗora mutum hutawa kawai ake yi hutu ne aljanna a nan duniya kuma gwagwarmaya wa zikiru zani ai alluhub tabi'un lil awwali litasrihi bi nafihi aidan da lughub da nasabun duk ma'anan su daya wa hadha bayanun li fadli hamlatil qur'an wannan yana bayani ne ga falalar madauka alqur'ani ma'ana wa'anda suka haddace shi min bainil ummatil islamiyya a tsakanin al'umma ta musulunci wanda duk Allah ya bashi alqur'ani to babu wanda yake shi a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kuma yanzu wanda ya fi kudi aka fi so akwai wani malami asalinsa in yamuri ne a legal terms yana da 'ya'ya mata wajen guda biyar kuma shi ya ba su tarbiyya ta musulunci shi ya je libya ya yi karatu yana koyarwa a nan musulunci masu neman aure kowa ya zo gun ubansa sai ce kam hafista kam izu nawa ka haddace ka ji uban ba wai kudinka yake nema ko motarka mai numfashi ba a kam hafista har aka mai da sunansa kam hafista wai a cikin alkur'ani sura nawa ko aya nawa ka ainihin haddace ai an yi auren irin wani a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata ne su kutum da guda ta zo gaban manzon Allah ta ce ya manzon Allah jitu li ahabaka nafsi na zo ne in baka kaina ka aure ni manzon Allah ya kalle ta daga sama ya har ƙasa sai ya sadda kansa kuma ya shiru saboda in annabi ya ce baya son ta ba za su aure ta shi kuma ba ta mara shi ku annabi ya fi kowa hikima ya fi kowa ilimi aka daɗe matan nan sai ta samu ko ta share ta zauna ashe akwai wani sahabi ba da koko ya ce ya rasulallah illam yakun laka biha hajatun fazawwijniha yace ya manzon Allah in ba ka da bukatar wannan matar to ka aura min ita ne sai annabi ce hal ma ka shay'un akwai dan wani bagunka ba a aure fa kyauta amma kuma ba a aure mai tsada karkace dan ba gado ba za a yi aure ba ba kujeru ba za a yi aure ba ba katifa ba za a yi in ba ka da shi ka aurata ka da annabi cewa ma aka shaibu akwai dan wani abu ne kaga abun aljihu ne za a je a sayo gado ne a dubai da wannan kudin ko karamno sai a tafi in ka kima sai a mata ciki a kofar gidanka ko ba haka bane nan din gado ka saya ko kujera ka kawo Allah ya kiyaye da aka sai wannan mutumi ya ce wa annabi shi fa baya da kudi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce iltamis walau khataman min hadidi ka je ka dubo ka nemo ko da zobe ne na bakin karfe ya tafi ya sha yawon garauniyarsa bai samu ba ya dawo ya ce yaya an samu almajiran ɗan godiyo ne babu kuɗi ka san ba wuce in kana karatu baka kuɗi ya ce almajirin ɗan godiyo ya ce babu komi manzan Allah nan da nan ya tunani ya ce kana da ɗan wani abu na alkur'ani ya ce na'am albakara wallaci taliha ya ce yana da suratul bakara kaga nan yana da ido biyar wallaci taliha yana da suratu ali imrana kaga wannan mai arziki ne taqra'uha ala dhahri kalbik annabi ce duka haddace ya ce ya haddace banzan Allah ya ce na aura ma ita saboda abin da kake da shi na alkur'ani ka je ka koyar da ita wasu ayoyi a ciki to kaga ƙur'anin da yake da shi shine arzikinsa aka ba shi aura ana maganar gado da lefe da wani abu ana aure ne na sunna tsantsa babu gaure ka san mu sunnar mu gaure ne akwai shegantaku akwai iya shege akwai komi a ciki haka bawan Allah nan ya dauki matarsa sisin kobo bai da shi albarkar wannan littafin alkur'ani to wannan fa daga duniya kenan a lahira kuma zai samu horul ain ita wannan matar za ta zama ita ce shugaban matan aljanna da Allah zai ba shi kasan aljanna matar da ta mutu a matarka za ta zama shugaban matarka na can ko suka ce to idan mace ta auri fiye da miji ɗaya fa kuma ta je aljanna malamai sun kudda fatawa cewa ita za a baiwa zaɓi ta zaɓi wadda take so a mazan inda sun je sai ta zama uwar gidansa cananka da kamata ba sai kun dage a nutsu a tara hankali a yi karatun alkur'ani a karanta sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na ake samun daraja da tsira duniya da lahira tukunga a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aurar ba da wani abu na kudi a hannu ba wayannan tsarabe-tsaraben wanda har ahalin sunna in ka ce yanzu za ka yi auren yarka babu gado ya matarka tana zuwa islamiyya ustaz gune malaman islamiyya duk wanda ya kamata a dinga koya musu a san wani lokaci za a samu wani lokacin kuma babu to ya za a yi sai a yi yadda ya zo in kana da shi sai ka yi in yana da shi sai ya yi yanzu ka duba akwai kabilar da in ya baka yar kawai zai baka ka je kasar yarabawa ka ga ya baka ya kuma ya saya ma gado kuma ka sau yar ba zai yi ba wannan sai hausa ka zo ka ɗau matarka ka je ka sai gadonka da kujerinka da duk abin da ka ga dama kuma wannan ya fi daidai saboda ai mata ka zo nema ba kaya ba to Allah kiyaye mu don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu abu mu yi shi gwargwadon ƙarfinmu sai Allah maɗaukaki ya ce mu wa bayanu anna tilawatul qur'ani afdalu dhikri kuma wannan yana mana bayanin karatun alqur'ani duk zikiri ba wanda ya kai ka zauna kai karatun qur'ani dan an ce zikiri wani zai dauka irin na 'yan ɗarika ne wanda sai mutum ya sha daga ko tramol ki ga yana ta wani jijjiga hannunsa ne ta jijjiga yana izgili da sunan allah kada ganin wannan kasan ba daidai ba ne kaga mutum yana ta dungure an yi da'ira ko yana ta rawa da kafa da wai dubbe ge yake na allah ƙarya ne ka zauna kai karatun alkur'ani shi yasa gardawa da in su ga mutum yana karatun su ishiriniya su wani bege sai su ce korar ƙur'ani ne wani ƙur'ani ne ya koro shi ya je ya kasa yi da haka bari ya labe a nan ka rike ƙur'anin kai ta yi sai Allah ya baka shi kuma duk wani zikiri da za ka yi ba zikirin da kai karatun alƙur'ani shi ne kai tsaye Allah ce inna na hannu nazzalna zikira wa inna lahu lahafizun lalle mu ne muka saukar da wannan alƙur'ani abin ambato mu ne ko masu kiyaye shi mafificin zikiri alkur'ani amma ka zo kana zikiri muke ko uban wani zai hana wani ya ce uban wa ya sa ka dama balle ya hana a dama ɓaukala ya zo zikiri muke ko uban wani zai hana ko wani bawan allah na san shi tsohon ɗan izala ne ya ce to uban wa ya sa ka balle ya hana ka Allah kiyaye wallazina kafaru to an bar an hada da chapter masu imani sai kuma kafirai Allah ka raba mu da su wallazina kafaru bil qur'ani wanda suka kafircewa al qur'ani walam yu'minu bihi basu ba da gaskiya da qur'ani ba fala yatlunahu ba sa karanta shi wala ya'maluna bihi ba sa aiki da al qur'ani wa'annan lahum naru jahannama wutar jahannama ta tabbata a gare su wanda duk bai imani da qur'ani ba baya karanta alqur'ani baya aiki da dokokin alqur'ani to wutar jahannama ta tabbata a gare shi in ya shiga la yuqda alaihi ba za a yanke mar hukunci ya mutu ba fa ya mutu balle ya mutu ai yastarihuna min al'azab bihi inda za su mutu to da sun samu hutun azaba to ba a mutuwa a wuta azabar za a sha kuma azabar ta gobe ta fi ta yau ta jibi ta fi ta gobe haka za a yi ta yi sama Allah ya ce sa'urhiquhu sa'uda da sani za mu kallafa masa wahala mai hawan juna idan ana ma azaba iri ɗaya sai ka saba da ita amma ana ƙarawa to babu sabo wala yukaffafu anhum min azabiha kaji ko ba za a sauƙaƙa musu azabar wuta ba ɗarfata ainin gwargwadon ƙiftawar ido babu sauƙi kazalika kama jazainahum kamar yadda muke musu wannan sakamako na jazi kulla kafur haka muke sakan yawa kowane kafiri wanda bai yi imani da alkur'ani ba baya karanta alkur'ani baya aiki da dokokin alkur'ani shine kafirun bin nun wa qura bil ya'i bi dhammiha wa fathi zai wa hum yastarifuna fiha to in sun shiga wuta wayancan ba ni'ima suke sha ba ai musu ado da lu'ulu'u da ainihin wato zinare ga tufafi na alhariri to wayannan kuma suna shiga wuta wa hum yastarifuna fiha suna ta kuwa suna ihu yastagithuna bi shiddatin suna neman taimako da ƙara wa awilun suna wayo Allah ya ƙolo na rabbana akhrijna minha cewa suke ya ubangijinmu ka fidda mu a wutan nan wa idna ila alhayati dunya marratan ukhra Allah ka mayar da mu rayuwa ta duniya wani karo na daban na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'malu za mu aikata aiki nagari saɓanin wadda muka zama muna aikatawa fa yi ƙali lahun sai a ce da su awalam nu'ammirku yalla ba mu rayar da ku ba ne awalam nu'ammirkum ma ya tazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nadhir awalam nu'ammirkum sai Allah ce ba mu rayar da ku ba waƙatan kun samu lokaci rayuwa ma ya tazakkaru fihi man tazakkara rayuwar da muka baku duk wanda zai wa'astu ya kamata a tsawon wannan lokacin ya ainihin wa'astu waje a kumin naziru kuma mai gargadi ya ba mu yani me mai gargadi a shaibu furfura duk wanda yake da furfura ya haɗu da mai alamar mutuwa ne shi yasa masu wasa da hausa suke cewa mutuwa ta baɗa mar gishiri shine a shaibu na biyu ne ko lima zakarahu min hadithi abi hurairata saboda abin da ya ambata na hadisin abu huraira akhrajahu ahmadu fi sunan- musnadi imamu ahmad ya fidda yi cikin musnad nasa wa akhrajahu al-bukhari fi sahihi hakanan imamu al-bukhari ya fidda cewa an-nadhiru shine ash-shayb wasu kace mautul ahli wal aqarib gargadin nan shine iyalanka su mutu danginka na kusa duk su kare shi ma gargadi ne Allah yake maka na'am au ar-rasul wasu kace a'a mai gargadi shine manzo fama ajabtu da mai gargadin yazo ba ku amsa ba wadhalika al-waqtu huwa umru kullin minkum wannan lokaci shine rayuwar kowanne daga cikin su fa huwa mukhtalifun bi ikhtilafihim lokacin ya sha bamban da sabaninsu rawal bukhari imam al-bukhari ya rawaito hadith haka ne ko shine mai lamba ta uku akhrajahu ahmad fi musnadi imam ahmad ya fidda wannan riwaya ta bukhari a cikin musnad nasa hadisi na 7713 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه واللفظ لإمام أحمد لفظ إن إمام أحمد لفظ يتمي من أمر من duk wanda Allah ya rayar da shi nawa shekara 60 ban gan shi ba ba nawa saman wani نعم anan gaba man ammarahu Allah 60 aman ko ko 60 sana duk wanda Allah ya rayar da shi shekara 60 hakika ya yanke masa hanzari ba abin da zaka ce in kai shekara 60 ba kai aikin da zai kai ka aljanna ba ko me shikenan eh aumi askada udurahu wai ya sarayar da udurinsa babu annawa wannan ya cinye shi askada udurahu ya sarayar da udurinsa ba shi da wani hangari da zai kai wa Allah subhanahu wa ta'ala na'am na'am to naji naji ne haifu amhalahu dula hadhihi mudda ko yadda ya masa jinkiri na tsawon wannan lokaci wai duk wanda yayi shekara 60 to Allah ya rayar da shi shekarun da ya kamata yayi aikin da zai shiga aljanna walam yata'azzar ko bis ainihin kawo uduri ba da haka sai Allah ya ce fadhuqu fama lizalimin min nasir ku ɗanɗani wannan azaba ta wuta azzalimai su ne kafirai ba su da ainihin mai taimako ya dafa'ul azaba anhum wanda zai tunkuɗe musu wannan azaba alfa'u littartibi amri bizauki alama qabla min ta'ayirin wa maji'in nadhir wato na aibunsu da kuma zuwan mai gargadi wa fi qawlihi fama lizalimina ay litta'lili ثم رجع السياق لتركيز العقيدة السيئة في القلوب sai ainihin siyakin ƙur'ani ya dawo don ya kafa aƙida ingantacciya a zukata a nan sai ya ce
inna allaha alimu ghaibi samawati wal ard innahu alimun bi dhati sudur na هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا mhm ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا ci gaba
قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني Mm.
أروني
sarki yace inna allaha alimu ghaibi samawati wal ard Allah shi kadai shine ya san gaibun cikin sammai da ƙasa bahaushe ma ya yarda da wannan sun yace sanin gaibu to kuma sai ya je gun boka ya ga mar abun gobe kuma ya yarda kaga da kansa sai ya ce kai na kafirta to a hausan jama'an ce sanin gaibu sai Allah kuma aka gaya ma abin da za a yi awa ɗaya mai zuwa ai an gaya ma gaibu sanin gaibu sai Allah inna Allah alimu gaibi samawati wal ard Allah shine masanin gaibun samai da ƙasa innahu lalle shi Allah alimun bi zati sudur ya san abin da yake cikin kirji mana ya san abin da ke cikin zukatan mutane bima fi qulubi shine sudur din fa ilmuhu bi ghairihi aula tunda ya san abin da yake cikin zuciya to ya san abin da baya cikin zuciya shi yafi dacewa wadhalika bin nazar ila halin nasi wannan ma an yi ne saboda lura da halin mutane amma bin nisbati ilaihi ta'ala amma inda dangane da Allah ne madaukaki fasirru wal alaliyati sawa'u abin da yake a koye da wanda yake bayyane a gun Allah didde ne qala Allah ta'ala Allah madaukaki ya ce wa in tajhar bil qawli in kuka bayyana magana fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa to Allah fa ya san asirinku ya san abin da yake koye wa qala ta'ala Allah madaukaki ya sake cewa qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ardh innahu kana ghafurar rahima kace wanda ya saukar da wannan alkur'ani shine wanda ya san sirrin cikin sama da ƙasa lalle shi ubangiji ya kasance mai gafara mai rahama Allah ka gafarta mana wallazi ja'alakum khala'ifa fil ard Allah sai ya sanya ku kuka zama maya a ban ƙasa da iyayenmu ne da kakanninmu yanzu mun gaje su su sun wuce mu ma mun kusa mu wuce ƴaƴanmu su zo ko to haka Allah ya sanya ai jam'u khalifa ay yakhlufu ba'dukum ba'da sashin ku zai maye wa sashi faman kafara duk wanda ya kafirta daga cikin ku fa alaihi kufruhu kafircin nan akan sai ai wa bala kufrihi balahirar kafircin bala'in da kafircin zai zawo zai zawo to zai koma kansa ne wala yazidul kafirina kufruhum inda rabbihim illa maqata kafirai kafircin su ba zai kare su da komi ba a wajen ubangijin su sai fishi da Allah zai da su wala yazidul kafirina kufruhum illa khasara kafirai kafircin su ba zai kara musu komi ba sai tabewa a lahira sai ce kul a ra'aitun shuraka a kuma lalzina ta da'una min dunilla Allah ya ce ku ba ni labarin abokan tarayyarku da kuke haɗawa da Allah kuna kiransu kuna bautansu koma bayan Allah ai gairahu wa humul ma'budatul aqilati sune ababan bauta masu hankali min al mala'ikati kamar masu bautan mala'iku was salihina da masu bautan mutanen kirki waljinni da masu bautar aljanu akwai su wa gairil aqila da kuma masu bautan abin da bai da hankali kal authani kaman gumaka alladhina za'amtum annahum shuraka'a lillahi ta'ala wanda su masu bautar gunki suna raye cewa gumakan nan abokan tarayya ne na Allah to sai Allah ya jefa tambaya yace aruni ai akhbiruni ku bani labari mana ma za salaku min al-ard duk ababan bautan nan naku da shehinanku da gumakanku da waliyan ƙarya mi suka halitta ne a ban ƙasa ba za ka nuna abin da shehu ya halitta am lahum shirkun ko suna sun yi kamfani ne da Allah wajen halitta ai shirkatu ma Allah fi khalqi samawati tare da Allah suke halitta sama? A'a. Am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin min ko ko mun zo musu da wani littafi ne suna kan hujja akan wannan magana tasu bi anna lahum ma'i shirkatu cewa suna da kamfani tare da Allah wadda da shi suka haɗu suka yi halitta la shay'a min zalika babu wani abu daga wannan alhasilu abinda yake tabbatacce bal in ya'idu adh-dhalimuna ba'dhum ba'dan illa ghurura ba komi azzalimai sashin su yake wa sashi alkawari ba sai yaudara baɗilan bi qaulihim al-asnafu al-asnamu tashfa'u lahum cewa wai gumakan nan za su cece su ƙarya ne ba mai ceto sai ainihin wadda Allah ya yaddara na'am إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا mhm ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا na'am وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير mhm لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم na'am فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا dammi استكبارا في الأرض ومكر السيء na'am ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله fahal فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا haka yake a ramma Allah madaukaki yace inna Allaha yumsiku samawati wal arda an tazula Allah shine ya rike sama da ƙasa ya hana su bushewa ay yamna'uhuma min az-zawali Allah ya hana su gocewa wato ikon Allah ke rike da sama da ƙasa fa huwa ta'ala qayyimus samawati wal ard Allah shine wanda ya tsayar da sammai da ƙasa sai ce wala in zalata lamul qasami ko wala in zalata idan sama da ƙasa suka goce in amsakahuma babu wani wanda zai iya rike su an yamsukuhuma min ahadin min badi banda Allah idan sama ta jirkito akwai injiniyoyin da za a taro su tare ta ba zai yiwu ba ai siwahu in ba shi ba kalli lambar ta daya wa fil hadithin ladhi akhrajahu al-bukhari ya zo cikin hadisin da Imam al-Bukhari ya fitar hadisi mai lamba ta 4533 wa Muslim haka nan Imam Muslim dan Hajjaj ya fitar hadisin hadisi na 2786 an Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu daga sahabin manzon Allah Abdullah dan Mas'ud Allah ya kare yadda gare shi قال يتي جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أو يا أبا القاسم حبر وتو malami cikin yahudawa ake cewa habru akwai hebrews ne hebrew daga na aka samu wato daga habru aka samu hebrews ya ce to irin wannan bai hudun ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fakala ya ce ya muhammad ya muhammadu au ya abal kasimi ko ya mara alkunya ya ce ya baban kasimu mai riwaya ne ya shakka inna Allah ta'ala yusiku samawati yawmal qiyamati ala isbu'in yace Allah madaukaki zai rike sammai ranar alkiyama da yatsa guda wal ardina ala isbu'in kasai guda bakwai akan yatsa wal jibalu washajaru ala isbi'in duwatsu da bishiyoyi akan yatsa daya wal ma'u ruwa wathara da ƙasa ala isbi'in akan yatsa daya wasa'iril khalqi ala isbi'in sauran halitta akan wato yatsansa daya sun mai huzzu hunna fa ya kulu anal malik sannan Allah ya girgiza su ya ce ni ne mai mulki anal malik ni ne mai mulki fa bahika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta'ajjuban mimma qala al-habr sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi dariya saboda al'ajabin abin da wannan malami bai hudu ya faɗa tasdiƙan lahu ya gaskata annabi sun makara wa ma ƙadarun laha haƙa ƙadarihi aya ce ta ƙur'ani wa ma ƙadarun laha ba su girmama Allah ba haƙa ƙadarihi yadda ya cancanta a girmama shi wal'ardu jami'an ƙababatuhu yau malkiyama ƙasa baki ɗayanta Allah zai damƙe ta ranar alkiyama wasamawatu madawiyatun biyamini sammai gaba daya Allah zai nade su a hannunsa na dama ya rike kansa subhanahu wata'ala amma yushrikun tsarki ya tabbata a gare shi kuma ya daukaka Allah gabarin abin da ake hada shi da shi kun ga waccan magana ta habru ta yi daidai da abin da ayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taho da ita da aka sai ce mi innahu kana haliman gafura lalle Allah ya kasance mai hakuri mai gafara fi ta'khiril iqabil kuffar ta da yake jinkirin ukuba a kafirai wa aqsamu ay kuffarul arabi ke kafirai daga cikin larabawa suke rantsuwa kalli wata ayar da tai kama da haka a lamba ta biyu Allah madaukake ce wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun wannan littafin alkur'ani littafi ne da muka saukar da shi mai yawan albarka fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun ku bi shi ku kiyaye dokokinsa saboda ku samu rahama suratul an'am aya ta 155 haka ne ko wa aqsamu billahi jada aymanihim sun yi rantsuwa da Allah iyakar rantsuwa ai ga ta ijtihadihim gwargwadon wato ƙoƙarinsu a wajen rantsuwar fiha suka ce la'in ja'ahum nadhirun wallahi in manzo ya zo musu mai gargadi la yakunanna ahada min ihdal umam za su kasance mafi shiriwa daga ɗaya daga cikin al'ummatai biyu yahudu da nasara ai al'ummatai ne wa ghairihim da ma wasunsu lamba ta uku kama fi qauli ta'ala an ta kolo inna ma'un zilal kitabu ala ɗa'ifatain min ƙablina kar ku zo kuna cewa ai kawai allah ya saukar da littafi ne akan wasu jama'a guda biyu gabaninmu yahudu da nasara wa in kunna an dirasatihim laghafilin ko da yake mu mun rabkana gabarin karatun wa'annan littattafai aw taqulu law anna unzila alaina alkitabu lakunna ahda minhu ko ku ce mu da an saukar mana da littafi da mun fi su shirya faƙad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahma hakika hujjoji bayyanannu sun zo muku daga wajen ubangijinku da shirya da rahama faman azlamu mimman kazzaba bi ayatillah wa sadafa anha ba wanda yafi kowa zalunci tamfar wanda yake karyata ayoyin Allah ya kange mutane gabarin ayoyin sanajizil ladina yasdifuna an ayatina su al'azabi Allah ya ce da sannu za mu sanya sakanyawa wa'anda suke kange mutane gabarin ayoyin mummunar azab bima kanu yasdifun saboda kange mutanen da suke ay min ayi wahidatin minha lima ra'aw min takdhibi ba'dhum ba'dhan wai saboda abin da suka gani na yadda sashin su yake karyata sashi iz qalatil yahudu domin yahudawa sun ce laysatin nasara ala shay'in nasara ba sa kan wani abu yahudawa ba su yarda da dan kirista ba suka ce shi dan kirista ba akan komai yake ba na addini wa qalatin nasara su ma kiristoci suka ce laysatil yahudu ala shay'in yahudawa ba sa kan wani abu na addini falamma ja'ahum nadhirun yayin da mai gargadi ya zo musu shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma zadahum illa nufura ba abin da ya kara musu zuwan annabi bai kare su da komai ba sai gudun gaskiya taba'udan anil huda nesanta ga barin shari'a to me yasa suka ki Allah ce istikbaran fil ard maf'ulun min ajlihi wai dan dan dan dai girman kai a ban kasa anil imani ga barin imani ay kafaru li ajli takabburi sun kafirta ne don girman kai wa makara sayyi da mummunan makirci ai amalin su'i mina shirki wa gairi mummunan aiki na shirka da waninsa wala yahiqu makru sayyi illa bi ahlihi mummunan makirci baya cancanta ya kewaye kowa sai mai shi abinda mutum yayi shi zai same shi qala lahu ta'ala wa qad makara alladhina min qablihim hakika wayanda suke gabaninsu sun yi makirci balillahil makru jami'an wato sakamakon makirci baki ɗaya na ga Allah ya alamu ma taksibu kullu nafs Allah ya san duk abin da kowace rai take aikatawa wasu ya alamul kufaru liman uku badda da sannu kafirai za su sani wane ne yake da aƙiba ta ainihin gidan aljanna wacce take mai kyau haka ne ko wa qala ta'ala wa qad makara alladhina min qablihim Allah yace hakika wa'anda suka wuce gabanin su sun yi makirci fa atallahu bunyanahum min alqawaid sai Allah ya samu gine-ginen su daga ainihin foundation din su shine qawaid fa kharra alaihim saqafu min fawqihim ribin sai fado musu ta samansu wa atahumul azabu azaba tazo musu min haythu la yashkurun ta yadda ba sa ainihin fahimta kun ga Allah ya zo musu da irin abin da ya dace da su Allah ka shiryar da mu wa qawlu ta'ala qala alladhina istakbaru lil ladhina istud'ifu masu girman kai suka ce wa masu rauni anahnu sadadnakum anil huda ba'da idza'akum yanzu mu ne muka shiryar da ku wato muka kange ku ga barin shiriya bayan ta zo muku bal kuntum mujrimina yace a ku dai masu laifi ne wa qala alladhina istud'ifu lil ladhina istakbaru masu raunin sai su ga wa manyan su masu girman kai su ce da su me bal makrul layli wan nahari ittamuruna an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada sai ainihin makirci da muke yi dare da rana shi ya umarce mu mu kafirce wa Allah mu sanya masa kishiyoyi wa sarrun nadamata lamma ra'u al'azab suka ainihin asirta nadama yayin da suka ga ainihin wato azaba ya zo cikin asari mursali an zuhuri kala balagana anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kala labari ya zo gare mu inji imamu zuhuri cewa labari ya zo daga gare mu annabi ya ce la tamkur wa la takum makira karka yi makirci karka zan makiri fa inna allaha ya kulu domin in kai makirci allah ya ce wala ya hiku makaru sayi'u illa biyani sai ka kare makirce makircenka sai makircin ya cinye ka suratul fadi wala tabgi wala takun bagiya karka zama mai ainihin zalunci karka zama bagi fa inna Allah ta'ala ya kulu don Allah yana cewa inna ma bagayukum ala anfusikum zalunci ku akan ku kuke suratu yunusa wala tankuth wala takun nakitha karka ware alkawari karka zama mai warewa fa inna Allah ta'ala ya kulu faman nakatha fa inna ma yankuthu ala nafsi duk wanda ya ware alkawari yayi wa kansa ne an gane ko da haka anan sai Allah madaukaki ya ce mi wala hiku makaru sayi'u illa biyani wa huwa al-makiru wa wasafu al-makri sayi'u jaa ala al-asali min isti'mal sifati tabi'a wa idafatu al-makri ila sayi qablahu jaa ala khilaf al-asal haythu udifat ila sifatin haythu udifat fihi sifatu ila al-mawsufi wa anan an raba sifa ga abin da ake sifantawa ne fahal yanzuruna shin mi suke jira ai ba komi suke jira ba illa sunnatal awwalin sai hanyar da Allah ya bi ya halakar da mutanen farko falanta ji da lissunnatillahi ta badila ba za ka samu musayi ba a ainihin sunna ta Allah walanta ji da lissunnatillahi ta hawila ba za ka iya canja sunnar Allah ba ai la yubaddalu bil azabi ghayrahu wala yuhawwilu ila ghairi mustahiqihi ba za a juyar da azaba ba ga wanda bai ta cancanta ba gare shi to ina ga kan wannan za mu takaita saboda na ga mai tambaya ya zo in Allah ya kai mu gobe za mu dora kan aya ta 44 wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
daga gidan marka assalamu alaikum wa rahmatullah da farko kafin aje ga karanta tambayoyi akwai sanarwa musamman ta fuskar taimako da ake kawowa ga marayu to a yau takaddu sun nuna cewa wata mata ta ba da naira 200 a bai kwamitin marayu sannan kuma wani ko kuma wata ba tantance ba dai an miko ne gyale guda bakwai na mata wannan kuma wata matan ne har ila yau ta ba da naira 200 sannan wata ma ta ba da naira 100 duk a bai kwamitin marayu wannan da ya shi ne manyan taimako su ma su kawo ko ba ka ba na'am
malam akwai tambayoyi da nake ta muke dan tantancewa amma matasa da 'yan mata ya kamata ku shaurara sosai ina ga mun yi sosai mu tsaya ga yinta kuma sai wani lokaci ranar nan na yi maganar irinsu wato kamar waɗanda suke mafarki a wannan lokaci na azumi in sun tashi bisi da sauransu ga wata zan karanta amma wani a ta ganganci ne ya ce allah shi gafanta malami ne ina kallo sai na kalla abin da bai dace ba har ya kai ga na fidda mani to malam ya matsayin azumi na yake yana cikin azumi ya yi kallon har ya ɓata to ai dama mai azumi ba ce ya yi kalle-kalle ba da haka idan mutum yana kallo har ya kai shi ga yin mani zai yi kafaran azumin
ne wannan tana cewa malam ni ce kwanakin al'adata sun wuce da kwana bakwai kawai sai jini ya dawo min da rana kuma ina azumi shin malam ya matsayin azumi na yake kuma shin wannan jinin al'ada ne ko kuma jinya ne
to ya danganta wata in ba ta amfani da maganin tsayar da jini hukuncinsa daban in tana amfani da shi shi ma hukuncinsa daban sai dai idan ba ta amfani da wani magani bayan kwana bakwai ya dawo to cikaton na baya ne
waɗanda suke shan magani kamar na family filani to malam ga wata tambaya ma wannan ita ce ta uku to amma tunda an ce a gurin wa'azin mss aka yi a makaranta shine in ce bari in karanta domin malam ya yi bayani a kan wannan batu wannan ta ce malam ranar nan a makarantarmu ana wa'azin mss sai aka yi tambaya kuma ba mu gamsu da amsar ba saboda an ba da ita ta wata siga malam tambayar ita ce wai da gaske ne yawun bakin budurwa yana ƙara ƙarfin hadda
yawon bakinta a sha mijinta ko budurwa dai ba ta yi aure ba to wannan kunga akwai wani dukunkune a ciki tafi to allah ya sauki da aka ba yadda aka ce a sha yawon bakin wace ce budurwa ko wai yana ƙara hadda ƙarya ne wani Allah ya sauka sai mi ce shedanci ne wannan mai wannan tana cewa malam tambaya ta ita ce ni ina da ina da ulcer kuma malam ta yi chronic sosai wallahi malam ina shan wahala in nayi azumi sosai malam kuma ni budurwa ce shin zan iya ciyarwa ne malam ko kuma ya zan yi mai rashin lafiya baya ciyarwa magani zai yi ta nema yana shan azumi radda ya warke ko bayan shekara goma ne sai rama azumin shekara goma
wannan tana cewa malam da fatan ka sha ruwa lafiya tambaya ta shi ne malam idan kana azumi kuma wato idan mutum yana azumi kuma ya yi zagi shin mutum yana da wannan azumin ko kuma babu shi ya ɓaci yana azumi sai da ya tauye ladansa yana da azumi
wannan tana cewa to ba tambaya ba ne ba don allah malam ina so ka yi wa mazajenmu da ba sa adalci a tsakanin matansu wato wai sai ka ga malam mutum suna zaune da matarsa lami lafiya daga ya yi aure shi kenan sai ka ga ya saya wa amarya abu kai kuma da kake da yara wato uwar gida ba zai saya mata ba shi ne nake son malam ya yi wa irin waɗannan mazaje nasiha akan ko za su ji tsoron allah su riƙa yin adalci a tsakanin matansu
idan mutum yana da mace fiye da ɗaya yin adalci wajibi ne a kansa inda ya ciyar da waccan haka zai ciyar da wannan haka kuma 'ya'yansa dole ne ya ba su abin da za su ci ya kare musu mutuncinsu ya sama musu ilimi Allah ya shirya da mu wannan tana cewa malam tambaya ta ita ce malam idan mutum yana sallah sai ya yi atishawa shin zai iya cewa alhamdulillahi ko kuma ba sai ya faɗa ba a ba zai faɗa ba
mai wadda yana cewa allah shi gafarta malam tambaya ta ita ne wato ina so malam ka warware min wannan matsalar malam na ji mutane suna cewa wai idan matar mutum ta fita unguwa ba tare da izininsa ba to da mutumin ya dawo gidan sai ya ga ta kulle gidan da wani kwaɗan shi kuma sai ya je so wani kwaɗan ya kulle gidan ko kuma mutum yana cikin gida matar ta fita ba tare da amincewarsa ba sai ya je saka sakata ta yadda in ta zo ma ba za ta shiga gidan ba shin wannan ya nuna cewa mutum ya sake ta ne ko kuwa a'a a shi za a tambaya mijin ne za a tambaya saboda akwai a ka'idar musulunci saki akwai mutamili mutamili shine zai iya daukan saki ko ba saki ba da tabbata ba da izininsa ba na farko dai fitan da ta yi ta saba wa Allah da manzon Allah duk matar da ta fita ba da izinin mijinta ba mala'iku suna tsine mata albarka to shi kuma da ya rufe in ta dawo ki budewa to ai waliyin ta za a nema me kake nufi da rufewa in yace na sauta ta saku in yace so nake a ja mata kunne to sai a ja mata kunne sai ta dawo in yace in ta zake yin haka daga yau na sauta mu'allaki ne in ta sake gaba ta sau
domin karanta wannan ta kasance ta ƙarshe mai wannan tana cewa Allah shiga batta malam da fatan ka sha ruwa lafiya tambaya ta ita ce malam ni ce nake da yarinya wato amma ba ta gabana ta tafi yawon bariki to malam duk kudin da ta samu a wancan barikin sai tana aiko min shine nake son na ji malam zan yi amfani da wannan kudin ko ba zan yi ba ta ce wallahi malam ba na so tana aiko min wannan kudin don haka ina son malam ya min karin bayani akan wannan al'amari kuma malam da sauran al'umma su sanya ta a cikin addu'a Allah shiyar min da ita ta dawo ta samu miji na gari
ba dama ta ce annabi ya ce tsantsan haram guda uku ne daga ciki akwai hulwanil kahin in boka ya baka kudinsa na bokanci karkace sai na biyu sadakin bagi sadakin karuwa shi ne wannan mena uku shi ne sai kuma samanul kalbi ka sai da kare ka ci kudin yanzu a garin da akwai ma zuwa turai su saro karen tura a baka ji ba a saboda wai girman kasuwancin karen sai sun tafi kasar turawa su siyo kare su zo nan najeriya suna sayarwa ka ji kare 500 makwabcinka kuma da yunwa na haula wala kuwata to abu ukun nan kudin kare da kudin karuwa ko yarkice karkice kawai ki mata waya karki kara turo mun karki turo min ba na so wannan ya fi ma a mata addu'a wani addu'a za ta yi ta sani ba to amma ita yin tai mata addu'a ta mayar da kudin ta roƙi Allah ya shirya da ita Allah zai shirya ta amma ki ɗan rike kudi kina kokwanto kudi
to wannan kira cewa malam dan Allah ina so a taimaka min da sadakar hijabi ga wadda Allah ya yi ya nufa fi sabilillah ga sunanta da unguwarsu da lambar wayarta wannan sai ta same ku koma wannan ba wata baiwar Allah ne ta rubuto sunanta da sunan mahaifinta ba sai na faɗa ba ta ce ni mareniya ce ba ni da uwa ba ni da uba kuma malam Allah ya jarrabe ni da son karatu sai dai idan na zo neman admission yakan ba ni wuya saboda ba ni da kowa kuma ban san kowa ba don haka nake roƙon 'yan uwa musulmi da cewa duk wanda yake da halin sama min admission to ya duba girman Allah ya taimaka min don alfarmar wannan wata mai al- mai albarka saboda ni mareniya ce ya dubi hakan ya taimaka min kuma admission din da nake nema shine a school of nursing bauchi eh to ga lambar wayarta to to sai wasu da suke neman taimako su ma dai sai masu neman addu'a akwai marasa lafiya akwai masu jarrabawa akwai waɗanda suke da wasu damuwoyi kowa Allah subhanahu wata'ala ya san damuwa kuma ya san bukatar kowa Allah ya biya wa kowa
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين